وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي ترى وتربيع الأول شكرا تدبو ليا ددري حدود أربعين دبير هجرية wanda ya dace da 24 ga watan tara shekara ta 2023 miladiya za mu ɗora kan karatunmu na sayar bukhari a wannan masallaci na usman bin affan kofar gadon kai kano nigeria insha Allah muna cikin kitabun tafsir tafsir suratul luqman wanda yau za mu tashi falin sa tabaraka wa ta'ala inna allaha indahu ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام lalle Allah ta'ala shine kadai yake da ilimin ranar tashin alkiyama abinda ake nufi ilmu waqtu wato ilmu waqti qiyamuha lokacin tashin alkiyama Allah kadai shi ya san wani lokaci ne lokacin tashin alkiyama قال حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ثم انصرف الرجل فقال ردوه علي فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم حديث آآ آآ آآ إمام البخاري إسحاق شير ويتو ishaq ibn ibrahim malami ne na imam bukhari shine ishaq ibn rahuya daga jarir shine jarir ibn abdul hamid jarir ibn abdul hamid daga abi hayyan shine yahya ibn sa'id al-kufi daga abi zur'a shine haram ibn amr ibn jarir al-bajali daga abi hurairah shine abdurrahman ibn sakhr أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا النبي وترانا يا فتو بارزا ظاهرا يبين غبا متاني للناس إذ أتاه رجل سيغا وني متن يازو مسا متن دين أنا ملائكة ني أما في سورة رجل سيغا ملائكة يازو مسا أكمر وني متن ملائكة نشين جبريل a wata riwayar izja'ahu rajulun daga kushmaihani yamshi yana tafiya sai ya ce ya rasulullahi mal iman kawai bai ce komai ba sai ce ya manzo Allah menene imani menene yake da alaka da imani kai mana bayani annabi shi ma bai tambaye shi ba waye kai daga ina kake kawai sai ce da shi al'imanu shi imani shi ne kai imani da Allah tu'mina billah tu'mina tusaddiqa bi wujudillah ka gaskata akwai Allah ka gaskata a samuwar Allah shine imani ana musulmi bai da imani in bai yadda akwai Allah ba musulmi bai da imani in bai yadda akwai Allah ba da ka dole ka ji a ranka cewa akwai Allah yana nan duk da baka ganinsa duk da baka yi magana da shi ba duk da baka taba jin ɗuriyarsa ba duk da amma akwai ayoyinsa alamominsa na cewa akwai shi samuwar rana da wata dare da rana yau da gobe abubuwan da suke faruwa dalili ne yake nuna cewa ba da kansu suke faruwa ba akwai wanda yake farar da su ko akwai wanda yake samar da su akwai waɗanda suke inkarin samuwar Allah su ba su yadda ma akwai Allah ba kwata-kwata akwai su amma musulmi shi ya kamata ko ya zama wajibi kafin ya zama imani ya zama mai imani ya yadda akwai Allah sannan na biyu wa mala'ikatihi ka ka yadda akwai mala'ikun Allah akwai littattafan Allah kuma littattafan nan maganganun Allah ne a ciki kuma duk abin da ke cikin littattafan nan na Allah to gaskiya ne ba ƙarya ba ne wa rusulihi da manzannin Allah ka yadda akwai su kuma ka yadda masu gaskiya ne don ka yadda akwai annabi amma ba ka yadda mai gaskiya wani to imanin ka bai ba dole sai ka yadda ai gaskiya yake faɗa yanzu kaga bambancin mu da musulmi da kirista su karyata annan muhammadu suke duk kirista da kake gani su a wajensu manzan Allah abin da yake faɗa ƙarya ne inna lillahi wa inna Allah sauki to kaga mu kaga ba mu yi ɗaya da su ba gaskiya ba iri ɗaya ba ne mutumin da zai zai zai kudirce cewa annabi ƙarya ne kai kaga ba dan uwanka ba ne ai sannan wa liqa'ihi ka yadda da gamuwa da Allah haduwa da shi da ganinsa sa lalle za a gamu da Allah kuma za a gan shi a ranar lahira kai din nan da wannan idanun naka akwai lokacin da za ka gamu da Allah kuma za ka gan shi wa tu'mina bil ba'sil akhir ka yadda da tashin kiyama wato ka gaskata tu'mina dinnan duk tusaddiqa ne tu'mina tusaddiq tashin da za a yi na kiyama ko tashin mutum daga cikin kabari da abin da zai biyo baya rayuwar cikin kabari da bayan kabari ga baki daya sai jibrilu ya ce ya rasulallahi mal islam an gama masa amsarsa waɗannan abubuwan da muka faɗa jama'a su ne imani duk wanda bai yadda da su ba bai da imani kuma ba a yadda da ɗaya a yarda da sauran ba a yi dole sai an yarda da su duka ya ce to me musulunci sai ce al'islamu an ta'abu da allaha musulunci shine ka yi wa allah bauta ka yi masa da'a tunda akwai shi ka yadda to kuma ka bauta mai kaga mataki-mataki ne ka yadda da samuwarsa sannan sai kuma ka yi masa da'a ka yi masa biyayya wala tushrika bihi shay'an kar kai shirka da shi kwata kwata abinda ake nufi kada ka hada shi da wani wajen bauta kana bauta Allah kana bauta wani Allah a'a kar kai haka wa tuqima sala kuma ka tsayar da sallah ta farilla wa tu'ti zakka al-mafruḍa ka bayar da zakka ta farilla a nan in kun lura ya ce wa tuƙimar sala ka tsayar da sallah to in ya ce ka tsayar da sallah kaga ka tsayar da sallah da ta farilla da wacce ba ta farilla ba kenan amma da ya zo kan zakka sai ce wa tutiyar zakka sai ce almafruda ka bayar da zakka wacce take ta farilla akwai hikima a cikin a ƙayyadewa sallah aka bata a buɗe ita kuma zakka aka ce ta farilla kun ga a sallah bai kayyade ta bil maktuba ba amma zakka ce aka yi tsalakinta aka ce al-mafruda wannan yana nuna mana muhimmancin sallah kuma dai nuna mana ita ce azamul ibada ce duk da cewa tsayar da sallah wacce ba ta farilla din ba ba dole bane nafila ne to amma ana so musulmi ya ringa yin ta da haka a kula akwai sirri kwarai da gaske a cikin wannan ya ce azzaka al-mafruda shi anan akwai zakka ta tatawwa ana ce da zakka kalmar zakka ana nufin farilla ana nufin cewa zakka kuma ana nufin ta nafila a riwayar muslim ba wannan riwayar ba ta bukhari ya ce tuqimus salata al-maktuba to kaga nan mun samu haske a cikin muslim sai ce as-salata al-maktuba وتؤتي الزكاة المفروضة to kaga duk bayan da ake so ya fito can a kula da sallah da nafila da tafarilla nan kuma aka karfafa zance akan tafarilla alamar imani alamar musuluncin mutum na zahiri mu gafa yana sallah ba wani uzurin da za ka yi wa mutum wai baya sallah kuma ka ce musulmi ne kuma ita sallar nan ba a gida mutum zai yi ta ba dole ya fito cikin jama'a a ga yana yin ta to sai muka ga wani baya zuwa sallah mu ba gani yana sallah sai a ce musulmi ne a baya sallah da haka a cikin dalilai da zai sa a ce wani musulmi ne to musulmi fa sai da sallah duk wanda ya kaurace wa sallah baya yin ta walaysa bi muslim ba musulmi bane an manzala ce alƙawarin da ke tsakanin mu da mu da su su suwa suka fure shine as-sala tsaye da sallah idan an ga an tsaye da sallah mutum ya shiga layin islam idan mutum ko bai tsaye da ita ba baya yin ta to yana can da shi da su duk daya akwai wanda ba sa zuwa sallah an yi magana ce a ai su su waɗannan sun yi zurfi ai akwai wanda aka ga baya zuwa juma'a kuma babban malami ne wai waliyi ne shi wai kace kace yace yace yace sallah ai sai kanana ai ka ji farshe hankali wai sallah sai ai sai kananan musulmi su ai su ai yanzu sun yi karfi sun yi kwari sun yi fana'i sun kai ƙarshe su ko ba su yi sallah ba ma ba komai subhanallah wani kuma aka ce me yasa baya zuwa masallaci ce wallahi shi tsabar kauna annabi ne yasa baya ma zuwa masallacin sallah saboda in dai ya je masallaci in dai ya ji an kira sunan manzo Allah to su ma yake mutane akwai renin hankali wato a cikin al'amuransu kai to kenan a gidansa ba kiran annabi shi ne fasarar dumi hankali ya kamata ya gane kenan shi tun da ba zai suma ba to kenan duk inda yake ba kiran annabi muhammadu kaga ai ya ba wa kansa fasara kawai mun fahimci waye shi kuma a gaya mutane wannan abun wai kuma su yadda Allah ya sauki Allah ka dora mu akan hanya ta kwarai sai kuma azumi duk wannan musulunci ba yi sai kayi azumi wata suma ramadan wata suma ramadan sai kayi azumin wata ramadan wannan azumin da ake bugawa da an ɗauki wata bismillah shine zai tabbatar mana kai musulmi ne ko ke musulma ce idan mutum ya yi ɗaya fa a cikinsu bai yi ɗaya ba ya fita fa baya ciki in ya ce ya yadda da sallah bai yadda da azumi ba kafiri ne ko ce shi dai azumi tun da a shekara sau ɗaya ne zai yi amma ba zai yi sallah ba shi ma baya cikin islam baya cikin musulunci yace ya rasulullahi mal ihsan ya manzo Allah menene kyautatawa al kyautatawa anan ana nufin ikhlas al ihsanu al ikhlas shi yace an ta'budallaha ka bauta wa Allah ta'ala ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah din fa in lam takun tarahu idan baka ganin sa fa innahu yaraka to shi yana ganin ka mana kai ta yi wa Allah bauta kamar ga ka gashi kaga iyaka dai a ce kana yi wa Allah bauta ga ka gashi kaga iya dan Allah kenan idan baka ganin sa to ai shi yana ganin ka ka ji a ranka cewa sallan nan da kake fa Allah yana kallon ka Allah ka ba mu ikon kyautata ibada ya Allah ka ba mu ikon yin mai kyau shi yasa wato wani lokacin Allah ya mana afuwa ne idan kaga wani yana yin wata ibadar musamman sallah wato mutane manta suke mutum ba zai baya tana cewa wai ga Allah yana ganin shi da annabi ya faɗa irin wata sallar da mutum zai yi ta babu nutsuwa baya cikin hayyacinsa kawai so yake yi maza maza ya gama kuma abin da ya fi muni hatta a masallatai na jam'i kaga limami gaggawa yake yi maza maza ya sallami mutane kure ita to kaga nan aiki dan wannan Allah ya shiga kenan kana yi ne dan mutane su ce kawai kai mai sauƙaƙawa ne ka sauƙaƙa musu ka sallame su kawai fafafafafafa ba ruku'in arziki ba ba addu'a ta kirki ba sujada mai kyau ba karatu cikin nutsuwa wuf mutum ya gama kuskure ne kowace sallah da kake gani tana da ka'idar da tana da lokacinta tana da yanayin yadda ake yin ta yanzu har surorin da annabi yake karanta da asuba da an gaya mana iya mintuna iya tsawon sallah asuba da an gaya mana iya azhar duk a ahlari an faɗa asuba ita tafi kowace sallah tsawo sannan wacce take biyo ta azhar sannan wacce take biyo ta la'asar sai magariba sai kuma isha'i tsaka-tsaki ba tsawo can ba kuma gajarsa can amma mutum liman ya zo sallah su ba ya karanta ƙulwar lahu sai dai baka da lafiya na'am ƙur'ani ka karanta amma dai ka saba wa sunna kuma menene hikimar tsawaita sallah asubahi saboda mutane suna kwance a gida mutum ya yi ta bacci wani kiran sallah ɗaya ba zai tashi ba na biyu ma ba zai tashi ba to idan liman ya yi karatu mai tsawo to ya taimaki sauran musulmi su zo su riski ita sallah asubahin nan saboda ba a so mutum musulmi ya rasa sallah asubahi aka ce duk wanda ya zo ya sallah asubahi to yana ƙarƙashin kulawa da alƙawari na musamman tsakanin shi da Allah sannan ita kuma ɗabi'a sallan daman ai mai tsawo ce ake yinta mutum ya ji cewa lalle ya wayi garin nan yana wato ya waye garin nan gashi ya karanta qur'ani ya bude yininsa da qur'ani ko ya ji ko ya karanta ko ga mutum yayi ruku'i kamar su kansa ake put yana yi sami Allahu Allahu akbar Allahu akbar kuma a cikin mamun ba wanda ma zai magana ya ce mala gyara mana sallar nan ba wanda zai magana ai ya burge yayi yana yi da wuri ai sallah sai masallacin wane shaf shaf an yi an gama za ku ga shaf shaf wallahi kuwa wallahi ba a wasa wato yana cikin makiyinka wanda zai zo maka sallah mara kyau wallahi kuma akwai alamar rashin ikhlasi a ciki an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan baka ganin Allah ai shi yana ganin ka kai zaka zo ka yi wannan sallan a gaban Allah Allah yana ganin ka to waye yau a cikinmu da yake yin sallah a lokacin da yake yana sujada yana ruku'i yana dagowa yana ga Allah ne yake ganin shi kuma kai gaggawa ka je ina ka gaya min da za ka je ta dai waya za ka buɗe kai ta chatin shikenan ka kashe kanka so annabi ya ce inna Allah yuhibbul abda Allah yana son bawa almutqin amalu mai kyautata aikin shi in azumi za ka yi kai mai kyau idan zakka za ka yi kai mai kyau idan ibada za ka yi kai mai kyau ka ce ya Allah ga iya abin da zan iya yi mun fa karanta fa a hadisi ga shi nan imam malik ya shi a cikin muwatta ga shi cikin bukhari ga cikin kaza wani ne ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah manzo Allah yana kallon shi da ya gama ya yi wup ya zo ya yi wa annabi sallama annabi ya ki amsa ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah dan ba sallah kai ba me yasa ai yayi ruku'in ai yayi sujadan ai ya dago yayi kaza amma ka duba annabi ya ce baka yi sallah ba ashe a cikin mu akwai wanda zai sallah bai ba kuma ina muku fa bayani fa mafi muni liman ya zama yana da irin wannan sifar pap pap pap pap pap pap ai an gama ka je ina kai da amanar mutum ɗari a kafaɗaka kowa ya haƙura da bai yi sallah ba a gida ya zo ya bi ka don yana tsammanin ya samu mai kyau ka zo duk direban da ya ɗebi mutane je watsa su a rami ba ya cuce su ba ya ce irje fa salli fa innaka lam tusalli koma ka je kai sallah dan ba sallah kai ba ya je yayi ya sake dawo annabi ya ce koma har sai daga ƙarshe ce wallahi ya rasulullah ni ba zan iya yin wata sallah wacce tafi wannan kyau ba to shine annabi ya koya masa ga yanda za ka yi sallah wannan fa sahabi ne to yau da annabi yana tare da mu da yawan mu wallahi mun sallah wala za a ce mana irji fasalli fa innaka lam tusalli kuma wallahi ina gaya muku yan uwana duk abin da zaka yi sakaci da shi karka kuskura kai sakaci akan sallah ka takure kanka kurin kai mai kyau kai mai kyau yanzu fa tela fa zaka je wajensa rigar sawa ne zaka kai masa sai ka ce kaga ni ba gaggawa nake ba ka natsu ka min aiki mai kyau zai iya gama tafi a rana ɗaya rigar nan fafafafaf ya shirya ta ya baka amma sai ce to in kana son mai kyau gaskiya sai an yi sati in gyara kwala in gyara kwalan wuya in gyara kwalan kaza in gyara kaza a ba komai tela a yi dai mai kyau ka yadda mai wankin mota an kaje a minti goma zai iya wanke ma fafafafaf ya gama sai ka ce a'a ka minti talatin ko awa ɗaya ka mun ka goge ka mun polish ashe kai ma kana son a maka abu a cikin nutsuwa a maka mai kyau mai gini in ya ga dama zai iya haɗa ma'aikatansa ya gina maka gidan ka a sati ɗaya ya ɗaga komai ka ce a tsaya a samun foundation mai kyau a fidda filoli a saka abin nan duk abin da za a sa a gyara mu wannan duk abu ne na duniya amma sallar ka sai ka wulakanta ta sai an maka ma wa'azi muna yara na iya tunawa shekaru da dama in an zo sallar ramadan tarawi masallacin da aka fi yinta da gaggawa nan ake cika duk limamin da yake dan saibi ne to ba a zuwa har wani masallaci har yanzu dinnan ina iya tuna masallacin nan ina jin limamin ma ya mutu sunan tafijo sarkin gudu daman duk wanda zai je wannan sallar da zai cika cikinsa da abin buɗe baki da ruwa da kosai da yawa saboda me ana janta da gudu ne wallahi malam na farko dai daman karatun ba ma ji za kai ba aya ɗaya ko rabin aya Allahu akbar fatiha da wuri da yake na gama fatiha summa nazar Allahu akbar sami Allahu summa nazar kaga aya da yace ai summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wa istakbar wannan aya uku ne amma kawai tunda ba da yance Qur'ani da aka summa nazar ko ina adaina kal kausar Allahu akbar sami Allahu liman hamid wala malam in yi sujada malam fi fi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu akbar alhamdulillah wala wala wala wala assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi malam ka ga yadda ake cika har bakin titi karamin masallaci ne amma cika shi ake da shi an gama fijo wasu duk sun mutu akan wannan sallar haka suka yi ta yi shi ma limamu na kyau da san ya mutu amma mun sani ana gaya mana annabi ya zo kiyamul layli yana tsaya ba ya ci sallah sai kafarsa ta kumbura hatta tatafattara qadamahu min tuli ma labis saboda dade wanda ya tsaye kuma da mu ita sallar nafila ribarta a yi ta da tsawo shi sa aka ce qiyamul layli qiyam yasa aka ce salatul qiyam sallar da ake dadewa a tsaye shi yasa aka sa mata sunan alqiyam idan baka gane addini ba in baka fahimta ba zaka yi ta shirme an ce da ita salatul qiyami ai dan ana dadewa ne a tsaye to sai mu ce maza maza ya gama amma abin mamaki zai iya zuwa layin banki sai ya awa biyu yana tsaye banki atm kawai za a canja masa zai yi awa biyu amma sallar farilla in ya ita ya daɗe minti biyar wuf ya gama ko mutum ya zo a masallaci ya ƙiya tsayawa ya yi sallah cikin nutsuwa amma zai fita wajen masallaci sai awa ɗaya suna hira da abokinsa a tsaye amma in ya zo sallah in aka masa minti biyar a tsaye ko minti goma a tsaye sai ya yi surutu amma in ya fita fa yana hira da abokinsa sai su yi awa ɗaya awa biyu ko mutum ya je gosulo ya tsaye da shi ka share awa guda kana tsaye kaga baka yi wa Allah bauta ba a can kayi aikin banza Daka dan Allah jama'a an karanta abu a rinka aiki da shi wannan al-ihsan shine al-ikhlas me ikhlas an ta'budallaha ka'annaka tarahu kayi wa Allah bauta kamar kana ganin sa idan baka ganin sa to shi yana ganin ka kuma Allah mai sauki sha'anin sa yace kuma karka kuntatawa kanka yanzu kaga wani ya tsananta wa mutane a sallah annabi ya mai faɗa saboda ya wuce ka'idar zai cutar da ɗan adam amma kuma karka wulaƙanta ta kuma Allah ya san iya makadurinka iya abin da za ka iya yi iya abin da za ka iya yi wani fa tasbihu ukun nan ma fa baya yi subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah ko subhanallah subhanallah alazim subhanallah alazim guda uku wala ba iya yi da ka ja ɗaya kafin ka shiga na biyu ya ɗaga subhanallah kuma an faɗa alamar munafiki shine bayan sallah mai kyau fuf akwai hadari fa to ba abu mai ciwo ka shekara saba'in tamanin sattin ka je wajen Allah a buɗe shafin littafanka a ce duk gashi dai sallah kam kayi amma ba ta yi ba za ka iya gina unguwan nan gaba ɗaya in kai ɗan kwangila ne injiniyoyi su zo su duba su ce gini dai gashi an yi gini amma duk ba za mu karɓa ba bai yi ba wani ya gina bene ya fi hawa barkatai aka ce gashi dai a tsaye amma gaba ɗaya a rushe shi bai yi ba saboda bai cika ga'ida ba to akwai mutanen da za su zo sallar su ma Allah ya ce ba ta yi ba Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa to kun gane al-ihsan ko duk abin da zaka yi kamar Allah yana ganin ka kawai iya daidai iya abin da zaka iya yi in kai kuskure ka ce Allah ina neman afuwa duk yana iya samun kowa wallahi malam mutum ya zo lokacin kai sallah a gaggauce ko kana sauri ko wani abu ko ka sha'afa haka kai da kanka zaka ji a ranka can sallan nan da kai ta baka yi cikin nutsuwa ba wallahi wannan yana iya samun kowa to sai dai istighfari ko mutum lokacin da zai sallah ya shiga cikin nutsuwarsa to sai ya ce to ya rasulullahi mata sa'a ya manzo Allah to kiyama kuma yaushe za a tashe ta ana nufin tsayuwarta qala manzo Allah ce to ai wanda ka tambaya mal mas'ulu anha bi alam min sa'il wanda aka tambaya mal mas'ul anha al mas'ul anha wanda aka tambaya bi a'lama min sa'ili bi fi bai fi wanda ya yi tambayan sani ba ma'ana ni da kake tambaya na in dai magana lokacin kiyama ne ai ni ban fi ka sani ba ai ba kai kake zuwa da bayanin ba abinda yake nufi lastu ana a'lamu minka ya jibril ya jibril ai ni ban fi ka sanin ilimin yaushe za a tashi kiyama ba a ban fi ka sani ba kuma kaga wannan yana nuna mana a sha'anin bai san gaibu ba haka ne yan bidiya da suke cewa wai ya kaji wai kaji wai kaji wai wai wai wai manzon Allah bai san gaibu ba to bai sani ba mana Allah ne ya faɗa yi za ka yi ba annabi ne da abin da Allah bai faɗa ba Allah ne yake cewa qul la ya'lamu man fi samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah ka gaya musu ya muhammadu gaya musu ba wanda a cikin sammai da ƙasai ga baki ɗaya ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba wa ma yudrika la'alla sa'ata wa ya gaya maka yaushe ka sani cewa kiyama za ta tashi kaza ga nan ma an tambaye shi ce shi bai sani ba tashin kiyama gaibu ne akwai abubuwan da Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma abin da Allah bai gaya masa ba bai sani ba alayhi salatu wassalam don haka ya ce ni ma ban sani ba to ya ce tuka sai dai zan baka alamominta Allah ya sanar da ni alamominta amma rana kaza wata kaza shekara kaza Allah zai tare kiyama duk duniya ba wanda bai sani ba wanda ya sani ba sai Allah ba wanda ya sani sai Allah duk duniya haka ake tafiya cikin duhu ranar kaza shekara kaza amma akwai alamomi Allah ya sanar da annabi alamomin sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace sa uhaddisuka an ashratiha ashratiha alamatiha wanda sai sun zo wannan bayanin da zamu yi sai sun zo waɗannan abubuwan sai an gansu to kiyama ta zo bai zai yi Allah ta da kiyama waɗannan abubuwan ba su zo ba ga sunan sai ku ji wanne ne ya zo wanne ne bai zo ba zala ce idan waladatil mar'a rabbataha idan mace ta haifi uwar gijiyarta ko ta haifi shugabarta ko ta haifi mai ba ta umarni a nan ana nufin wato ba sai ba sai mace ta zama uwar gida ko kuma namiji ma ya zama ya fita kamar yanzu uwa ta wayi gari tana ƙarƙashin wato umarnin ɗanta idan ba ku gane ba kawai in an wayi gari 'ya'ya suna juya iyaye kawai shi mutum ya haifi ɗaya zama baka da iko a gidanka sai abin da ɗanka yi in aure za a bayar dole shi zai bayar ka isa ba in kai ma zai iya cewa baba ya za a yi haka ba a gaya mana ba sai ka ce ba komai alaji sai a yi duk abin da ya kamata ya zama uba bai da kawai hoto ne a gida wannan lokacin ya zo aiko kai ka haife shi amma zai zama gidan sai abin nan ko ya zo a yi wani abu don me ba za a gaya mun ba kar a sake wani abu a gidan nan ba a sanar da ni ba hajiya ya za a ki zo ki wannan abun wannan uwar safa yake gayawa ku ba ku san abubuwa ba zamani ya canja al'amura su ya za a ki zo ki wannan abun ba tare da an sanar da ni ba za a kira ni a waya a gaya mun ba kai ka je ka ce ba za a yi ba amma fa ubansa ya riga ya yi uwarsa ta riga ta yi in ka ga irin wannan ya faru to ka haɗa kayanka an kusa tafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu malaman cikin fassarar wannan an talidal mar'a ko an talidal amatu a wata riwayar an talidal ama kamar da imamu nawawi kawo a cikin arba'un baiwa baiwa ce mace baiwa sai ta auri ɗa ita baiwa mijinta ɗa to sai su haihu da shi idan suka haihu da shi ta haifi ɗa ko ɗiya to a ƙa'ida a shari'a shi ɗan ɗa yana bin ubansa ne kaga yanzu ita baiwa ce amma ta haifi ɗa ko ta haifi ɗiya sai a ce ita baiwa ɗanta kuma ɗa saboda ta auri miji ɗa cikakken ɗa ita kwa rabi ce to wannan ɗan sai ya zama ya fi ta daraja ya fi ta matsayi yana dole ma ta ɗauke shi a matsayin shugabanta saboda yana bin ubanta duk da kuma maniyinta ne kuma ita ta haife shi ta komai wannan a misali na haifayya kenan to akwai kuma na aiki ma a aikace ka haifi ɗan kai ɗa shi ɗa amma ya rinka dila ka ba mu ce wa ai gari bai sai komai ba sai abin da ɗansa ya ce masa to duk yana cikin fassarar an talidal amatu rabbataha shine a hausan malaman sauro suke ce mana kamar bai bata haifi wato uwar gijiyarta ko kuma ɗa ya zama kamar shugaba yawwa ta ya ce fazaka min ashiratiha wannan alama ne daga cikin alamomin tashi alƙiyama in kaga haka ɗin tana faruwa yace wai idza kana al-hufatul urah ru'us nas idan aka zo zamanin da mutanen da da can suna yawo ko takalmi babu shine hufa in an ce hafi wanda yake empty bai da kaza akan ce hufa marasa takalmi akan ce hafiyar ra'asi mara hula alhufa anan mutanen da a da saboda bala'in talauci iyayensu da kakanninsu yawo suke ko takalmi ba su da shi al'ura tsirara ma suke yawo ma ganye suke sawa saboda bala'in rashi amma yau duniya ta juya sun zama ru'usan nasu su ne shugabannin mutane wane dafa iyayensa kaza kaza kaza wani asalin su ba kaza ne yau wani kaga shi jihar gaba ɗaya a hannunsa take ko ƙasar gaba ɗaya a hannunsa take wanda bai kai ya kawo ba ya zama shine yanzu yau ya kai ya kawo in kaga haka tana faruwa alamar kiyama ne wannan yana nuna cewa su suke da istila alal amr sannan da malaka bil qahr su ne suke da mulki da ƙarfi malamai suka ce annal adillata minan nasi yanqalibuna a'izza mulukul ard kawai shine fassarar kaskantaccen mutum idan da za a baka tarihinsa gashi nan bai kai ya kawo ba in an wullar da shi a bola ba ba za ka dauka ba amma yau rayuwa ta juya shine shugabanku kuma wallahi malam da yawa zaka ga wasu shugabannin malam haka suke tarihin su haka yake haka in ka ga mutumin da yake bai kai ya kawo ba al'amari ya juya ko gidansu ko asalinsu ba su kai sun kawo ba ko da kaza kaza ne yanzu ya zama shine zai bada umarni a yi ko kar a yi to sai a fara a san cewa kiyama ta kusa tashi to Allah ya mana afuwarsa kuma yana iya yiwuwa kuma yana kan yiwuwa ma yawa ya ce fi hamsin yana cikin abubuwa na gaibu mana minal gaibi kenan la ya'lamuhunna illa Allah ba wanda ya san su sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala a riwayar alhamawi da kushmaihani yace wa khamsun la ya'lamuhunna illa Allah ya kawo biwawil atf nan kuma yace fi khamsin a wannan riwayar kuma yace ta kushmaihani da alhamawi yace wa khams لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة للي ألا أوجنس إلي منتاشن كياما يكي وينزل الغيث ألا شيكي سوك الدروة كيدد وانا za a yi ruwa gobe jibi gata nan da kaza ba wanda isa ya saukar da ruwan in ba Allah ba ko dan adam ma yayi wani dabara na samun ruwan to sai in Allah ya bada dama ko da dan adam ya yi ilimi ya ce za a yi ruwa ranar kaza sai in Allah ya ga dama zai iya yiwa a bincikensa za a yi ruwan kuma Allah ya yi felin ɗinsa a research ɗin ya zama fail ya yi felin ya faɗi to Allah shi yake ba da ruwa kuma ruwan duk iya yawan ruwa Allah ya san yawansa digo nawa ne ya sani akwai wani baturen da ya isa ce lita nawa ake saukarwa ba suna cewa za a yi ruwa gobe za a yi ruwa jibi ba to akwai wani wanda isa ce ga lita nawa za a zubar ko digo nawa za a zubar bai isa ba sai Allah shi shi kadai wa ya'lam ma fil arham Allah shine masanin abin da ke cikin cikin mace mahaifa shine arham zakarun am unsa namiji ne ko kuma ko kuma mace ne shi kadai ya iya sanin cewa mace namiji ta za ta haifa ko mace wannan a lokacin da aka ɗauki ciki kenan amma in ya kai wani lokaci akwai ɗan adam ma yana iya ganewa wani bayi da basira bayi da ganewa ya zo yana cewa an cuka an ce Allah kaɗai shi ya san abin da ke cikin ciki ma ba ai bature ma ya sani ai na'ura ma ta sani bature ya sani na'ura ya sani amma idan ya kai wani stage ne amma in ba haka ba idan yau mace ta ɗauki ciki yau ko kwanansa ɗaya ko kwanansa biyu ko kwanansa uku ai kaga yana cikin rahim ɗinta akwai wata na'ura ko ta skana da za ta iya cewa namiji ne ko mace babu babu kar ka manta fa ita wannan na'urar fa da kwamfutar da ake safa ba ta da hankali ba ko tana da hankali na'urar da ake samu yana da hankali bai da hankali abu mara hankali ya baka abu ka yadda ka karyata Allah Allah da shi ne khaliku kulli shai an ce ma Allah ya sani ka karyata Allah amma ka ka gaskata mara hankali Allah ya ce wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi arzin ta mut rai ba ta san me za ta yi gobe ba ta ni da kai duk in Allah sa da za mu kai gobe amma akwai abubuwan da za mu yi su a gobe amma yanzu ba mu san za mu yi su ba kuma da ni da kai duka ba mu san inda za mu mutu ba karka ɗauka a nan za ka mutu wataƙila a can ne wataƙila a can ne ba wanda ya isa ya ce ga inda zan mutu ko da ko ya ce a ɗauki gawarsa ko da an ga alamar zai mutu ya ce a ɗau gawarsa a kai ta gari kaza ko kuma kafin ya mutu in an ga zai mutu a kai shi gari kaza can yake so ba mamaki daga ɗauka a kan hanya kafin ya ƙarasa ya mutu kuna ganewa ko to Allah ya mana afuwa manzo Allah yake cewa ruddu alayya fa akhadhu li yaruddu falam yaraw shay'an yace ku dawo mun da shi wannan mutumin bayan ya gama tambayoyin kawai sahabbai suka ce sai muka duba mu ga wannan mutumin ya ne ne ina yake ne sun man sarrafa rajulu ya juya kawai ya tafi shi mutumin annabi ya ce ku dawo mun da shi ku dawo da shi ku ce yazo yazo yazo suna duba kawai su ga but ya bace gashi ba yanzu mun gan shi amma an neme shi an rasa ashe ba mutum ba ne ashe mala'ika ne ya zo da kamar mutum suka ce ba mu gan shi ba sai manzo Allah ce haza jibrilu ja'a li yu'allima an-nasa dinahum jibrilu ne yazo dan ya koya mutane addinin su ka'idojin addini a yayi dabara ne yayi ta yin tambayoyi saboda annabi ya koyar ba gashi ne da kai ma dun mun koya ba to Allah yakan turo mala'ika da sifar mutum yazo ya wani abun ya juya dan amfana qala haddathana yahya ibn sulaiman qala haddathani ibn wahab qala haddathani amr عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال بابن سيازن تدشي سيدنا عبد الله بن عمر يا فدا من ذا لنا شام مفاتيح الغيب خمس مبودن غيب غدا بيرني ثم قرأ sai ya karanta waɗannan wannan aya da muka karanta da muka yi sharhin aya inna allaha indahu ilmu sa'a lalle Allah shine yake da ilimin wato tashin alkiyama kuma haka abin yake babu canjawa fa lalle ba wanda ya san yaushe Allah zai tashi kiyama in ba Allah ba da haka nasa ne shi yake banta da shi kuma wajibi ne musulmi ya yadda da wannan ya kuma yi tawakkali da shi anan zamu dakata insha Allah saboda yanayin lokaci zamu shiga sabuwar sura ne suratul sajda sati mai zuwa insha Allah abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyauta rayuwarmu Allah ya sa aljanna makomarmu Allah ubangiji ka yafe mana laifufukan mu ka yafe mana kurakuran mu ka jigan iyayen mu ka gafarta musu Allah ka ba mu kyakkyawan mutuwa ka ba mu kyakkyawar rayuwa Allah ka takaita mana halin da ake ciki na matsi da tsadar al'amura abubuwa suna ta suna ta dada tsananta suna suna ta dada wato fadawa cikin wani yanayi ƙasa ta shiga wani yanayi akwai buƙatar mu koma ga Allah daman kullum ana ce a koma ga Allah komi yana ta tsada na ganin kamar su ma dai shugabannin da sun kasa control din abubuwan nan to Allah ne ya yi Allah ne ya takaita sai musulmi ya yi dogara ga Allah ita addu'a kakkan manta da Allah duk abin da ya dame ku ku gaya wa Allah yana nan inna rabbaka labil mirsad zai ba da tallafi zai kuma ba da agaji su kuma wanda suke shugabanci Allah ba su tausayi Allah ba su jin kai Allah ba su basira Allah ba su sani ya kamata su sauƙaƙa wa mutane a al'amura na rayuwa wani masani yake gaya mun shekaran jiya ce ai a yanzu haka man fetur din nan da ba dan wato ana jin tsoron me zai je dawo a ƙasar nan ba zai iya yiwa ma kai 700 ko 800 a hakan ma yanzu gwamnati wai tana ba da wai subsidy ana dan ragewa da da sai ya tsallake daga 600 ma yanzu da muke sayan sa da yanzu kaga dalar nan ta juya ta zama wajen dubu ɗaya da wani abu abin tafiya yake tafiya kaga da muna ta zage-zage tana 600-700 ba zage-zagen da ba a yi ba dala 700 an yi zanga-zanga an yi ihu an yi duk abin da aka yanzu ku kaga ta tsallaka dubu ɗaya ma yadda ka san duk a kabari muke shiru kake ci mutane mu koma ga Allah ba wanda zai iya magance maka larura kan ba Allah ba ku yadda ko kar ku yadda wannan ita ce magana guda ɗaya ku rike Allah ku huta mu samu sauki mu dai musulmi abin da muka yadda da shi kenan ya rabbi ka sauƙaƙa mana ya rabbi ka rufa mana asiri ya rabbi ka yassare mana ya rabbi ka bamu yadda za mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin